الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالإسلام نهى عن النظر إلى الأجنبيات وعن الوسائل التي تدعو إلى الفاحشة ونهى عن التبرج والاختلاط لأنهما من عوامل الهدم لأخلاق أمتنا الإسلامية قال الحق سبحانه في محكم تنزيله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن الآية قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله غير متبرجات بزينة أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعاده من الحق عن الحق انتهى كلامه رحمه الله وقال تعالى في آية أخرى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ففي هذه الآية عباد الله ينهى الله عز وجل المؤمنات عن التبرج بعد أن أمرها بالقرار في البيوت ولكن إذا خرجن لحاجة فلا يجوز لهن أن يتبرجن أو يبدين شيئا من زينتهن أو أي شيء من محاسنها للرجال الأجانب قال مقاتل بن حيان رحمه الله التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده ويوارى قلائدها وكترها وعنقها ويبدو ذلك كله منها فذلك هو تبرج الجاهلية الذي نهى الله عز وجل النساء المؤمنات أن يفعلن انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون قد جاء الوعيد على التبرج في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما ونساء عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا راه مسلم عباد الله إن من الملاحظ في هذه الآية أنه قد توسع كثير من النساء في التبرج وإلقاء الحجاب كأنه ليس عليهن رقيب من أحد فكم من شابة خلعت الحجاب الشرعية التي تسترت به وتبرجت تبرج الساقطات والله تعالى يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا فاتقوا الله أيها المسلمون في بناتكم واعلموا أن مشكلة النساء ليست بالمشكلة التي يتهاون بها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال إن المرأة تقبل في سورة شيطان وتدبر في سورة شيطان وذلك إذا خرجت متبرجة زينها الشيطان في نظر الرجال فارتفعت أبصارهم وأوقع إبليس في نفوسهم حسنها والفكر في محاسنها والتي هي وسيلة إلى الفتنة وأنشد بعضهم كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السحام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر أيها المسلمون عباد الله إننا في عصر عظم فيه الخطر وكثر فيه أسباب الفتنة بما فتح علينا من زهرة الدنيا واتصالنا بالعالم الخارجي بواسطة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وشبكة الإنترنت وكذلك قنوات التي أسسها أعداء الفضيلة لإفساد نظام الأمة ومن أخطرها في هذه البلاد قناة أروى 24 وبسبب ضعف كثير من الرجال وتهاونهم للقيام بمسؤولياتهم تجاه نسائهم وبناتهم وترك الحبل لهن على الغارب حتى إنك لترى الشابة تذهب من بيتها إلى أي مكان تريد دون أن تسأل عن مقصدها فلا حول ولا قوة إلا بالله فتراها تخرج متبرجة تبدي معظم بدنها من عنقها إلى صدييها تتجول في الليل على الشوارع بلا رقيب وأحيانا تقف مع أحد الماروة على هذه الهيئة وربما تمازهه ويمازهها إلى غير ذلك مما يفعله بعض الفتيات من أسباب الفتنة والخطر العظيم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقوله ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ففتنة التبرج عباد الله أنها يتعاضد فيها الشيطان وأعوانه من بني الإنسان فما يزال الشيطان يسعى في الناس حتى يسقطهم في الفتنة لذلك نهى الله تعالى عن التبرج لإغلاق منافذ هذه الفتنة لإغلاق منافذ الوقوع فيها أيها المسلمون إن أعز ما تملكه المرأة الشرف والحياء والعفاف والمحافظة على هذه الفضائل محافظة على إنسانية المرأة في أسماء صورها وليس من صالح المرأة ولا من صالح الأسرة والمجتمع أن تتبرج المرأة وتتخلى عن العفاف والكرامة لأن التبرج يؤدي إلى انتقاص الفضيلة وخراب الأمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما بارك الله لي ولكم بهذه الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من, من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi addinin musulunci cikin hikimominsa ya yi hani kada mutum ya zuba wa mace wacce take ajinabiya ba muharramarsa wanda aure ya haramta tsakaninsu ba kada ya ƙura mata kallo domin ƙura kallo yana daga cikin tsani wanda yake kaiwa zuwa ga aikata alfasha kuma ta janibi guda sai musulunci ya hana su ma mata idan za su fita zuwa ga waɗanda suke ajinabai to kada su yi fita-fita wanda yake na kwalliya da zai bayyana jikinsu domin wannan yana daga cikin manya-manyan ginshi kai waɗanda suke rushewa kyawawan ɗabi'u na wannan al'umma ta addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani ya faɗa doka a cikin suratul nur dangane da mata waɗanda suke tsofaffi ma sai rokabe wanda ba wanda yake sha'awar su suma ba sa sha'awan kowa ba sa ma tunanin yin aure tsofaffi irin wanda ga gyasu ma sosai rukuf to dangane da ita ma sai Allah ta'ala ce wal qawaidu minan nisa mata wanda suka rokabe sun zauna daga cikin mata Allah ci la yarjuna nikahan waɗanda ma ba sa tunanin yin aure saboda tsufa ba kasafin su bane baya cikin tunanin su to sai ma Allah ta'ala sai faɗa ya ce falaysa alaihinna junahun an yad'a thiyabahunna an yad'ana thiyabahunna to irin wannan mata idan suna zo ne babu laifi a gare su idan wani ajnabi ya zo ba laifi bane dan basu saka julbabi a jikin su ba sun zauna haka ma'ana sun zauna da kayan jikin su ba su sanya lullubin da shari'a ya ce a yi a lullube ko'ina da ko'ina ba, to su babu laifi a gare su, don ba wanda yake sha'awar su ma ba sa sha'awar kowa, amma tare da haka sai Allah ta'ala ce gaira mutu barrijatin bizina amma kan su bayyana kwalliya su ma, kan su bayyana kwalliya ga wanda ba muharramin su ba, me za ka yi da tsohuwa wacce ta rakwaɓe, to ita ma sai aka ce kar ta bayyana maka kwalliya. Sai Allah ce wa an yasta'afifna khairul lahun kuma ko da wancan rangwamen da aka musu na ba sai sun sanya julbabi sun lulluɓe jikinsu gaba ɗaya ba da za su sanya ne zan sun yi kamun kai shi ya fi musu alherin ji Allah tsohuwa ba Imam al-Qurtubi rahimahullahu cikin tafsirin sa karkashin wannan aya yace fadin da Allah ta'ala yace ghairu mutabarrijatin bizina ba masu bayyana kulliya ba yace ai ba waɗanda za su bayyana kulliyar tasu ba ba waɗanda za su bujuro da kulliyarsu don wani ya ga kulliyarsu ba su cancada kwalliya su ma dan wani ya gani ba ba haka ake so su yi ba yace domin su ma a matsayin su na tsofaffi idan suka aikata haka yana daga min aqbahil ashiyai yana daga cikin abubuwa mafiya muni a shari'ar musulunci wa abadihi min anil haqqi kuma wanda yafi nisa daga abin da Allah ya umarni mata tsofaffi da suka rakwabe ba sa tunanin aure ba wanda yake sha'awar su aka faɗa musu haka kuma a wata aya daban Allah subhanahu wata'ala ya hada mata umumin su yace wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ku zauna a gidajen ku ji Allah kada ku fita fita na kulliya irin yadda ake a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci kar ku yi haka to lalle a cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala yayi hani ga mu'minai mata kada su rika fita da kulliya bayan da ya musu umarni su lazzamci gidajensu wajen zama amma sai rangwanta musu idan har fita ta same su saboda wata bukata to kada su yi fita-fita wacce yake ta kwalliya da za su bayyana wani abu na kwalliyarsu ko su bayyana wani abu na kyawunsu ga maza waɗanda suke manesantansu wanda ba mu haramai ba bukatar ibn hayyan ɗaya daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai yake fassara tabarruji yace abinda ake nufi da tabarruji mu ji fassarar da muqatil ibn hayyan yayi ma tabarruji yace tabarruji shine mace ta yafa mayafinta a kanta amma ba za ta daddaure shi a jikinta ta rufe jikinta rubuk ba ta yafa shi a kanta amma kuma sarƙarta za ta iya bayyana waɗansu ƙarafan da ta saka a jikinta kamar ɗankunni duk zai iya bayyana wuyanta zai iya bayyana yadda wani zai iya gani yace wannan shine nau'in tabarruji na zamanin jahiliya wanda Allah subhanahu wataala ya hana matan mu'minai su kanka da su aikata fasarar da muqatil ibn hayyan yayi matabarruji kenan ta ma saka mayafin amma ba ta sanya shi talut dan shi ta hijabi na shari'a yana da siffofi guda takwas sai ya cika su haka ‘yan uwa musulmi, akwai alkawari na narko na azaba, dangane da matar da ta yi tabaruji ba ta tuba zuwa ga Allah ta kyautata ba kamar yadda ya zo a cikin abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Sinfani min ahalin nar akwai nau'in mutum biyu daga cikin ‘yan wuta, lam'arahuma ban gansu ba tukun. ba su bayyana ba tukun a cikin al'umma musulmi zamanin annabi amma ‘yan wuta ne tare da suna musulmin ‘yan wuta ne sai sun shige ta daga cikin guda biyun nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce wani sa'un ariyatun da mata waɗanda suke tsaraitattu a watar waya wani sa'un khafiyatun ariyat suna da tufa amma tsirara suke ma'ilatun mumilat a wannan ruwa ya ce mumilatun ma'ilat masu karkatarwa ne kuma wanda suke karkatattu wasu malamai sai suka fasara abin da ake nufi ma'ilat mai karkacewa idan tana tafiyanta tana rangwada tana kada jikinta don ta bada sha'awa wasu suka ce a'a abin da ake nufi ma'ilat wadda dama ta wanda ya bar tafarkin Allah kan ya karkace daga hanya wannan shine fassara umumiya sai kuma aka ce mumilat masu karkatarwa saboda mutumin kirki da yake kokarin kamewa an ta'allaka zuciya da san mace in ya daga kai ya kalla shedan zai iya wasa da zuciyarsa kaga ta sabbaba masa fitina ita ta ɗeba wa kanta zunubi ta sabbaba wani ibon zunubi kuma an ƙara mata har ilau annabi sallallahu alaihi wasallam yace ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila kawunan su zaka ga kaman tozan raqumi al bukht raqumi irin wanda ake samu a tan tan states din nan Kazakhstan, Tajikistan da wancan bangaren irin masu tozo guda biyu nan shine al-buqt. Wanda yake kato ya karkace. Yanzu kaga zaka ga akwai matan wanda zaka ga sun dacen mu ma akwai wani abu da ake wai a cuci ko? A cuci maza. Da matan arna ne suke sawa. Ta ɗebo attachment ta ƙara a kanta. Kanta yayi kato ko kuma ta yi kwalliya ta kinki makatan gwaggwaro. duk shi ma fassarar ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila ba a cikin gida ta yi ba ta yi ne a waje don wasu su gani don haka ta cika wannan sifa kanta kamar tozon raƙumi don ta fitan jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce la ya da kullal janna irin wannan nau'in matan ba za su shiga aljanna ba Allah ka tsare mu wala ya ji dana rihaha ya ce ba za su ji ƙanshinta ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza alhali kanshin aljanna kuma tun daga zango kaza da kaza ana jin kanshin aljanna ma'ana kusa da ita ma ba za su ci ba a dalilin wannan aikin da zaka iya barin sa imam muslimi ya rawaito zaka yan uwa musulmi duk wanda yayi la'akar abinda zamu lura da shi a waɗannan kwanakin namu za ku ga yanzu mata abin ya yawaita ya zama yayi a wajen su tabarruji an cire hijabi an watsa babu mata ƴan mata babu matan aure duk an kinkin hijabi an watsar yayin ake yi ya zama yayi in kaga an sa hijabi mutuwa kai ya gidan in kaga an sa hijabi irin abin da suke yanzu irin abin za a je irin wajen abin da suke ce masa walima ne kuma an gayyato malami watakila malamin ko mai zafi ne in ba mai zafi bane ma ba za a sa ba wataƙila mai zafi ne in ya zo shi zai caccake su to hijabin ya zama yana da wasu lokatansa ko in za a je islamiyya in za a je islamiyya nan ma tunda malaman islamiyya sun sa ƙa'ida in ba ki sa hijabi ba za a kore ki to za a saka wasu sun mai da abin yanzu haka ne nawa ne daga cikin mata yanzu ƴan mata kan ma sun zamanto su hijabin in wallahi sai ka kirga su ɗaiɗai da za ka ɗauta su kana zaune a ce mata ne za ka dinga kirgawa ‘yan mata, watakila sai ka kirga guda bakwai, kafin watakila ka samu cikon na goma, na takwas da na tara da na goma guda uku wanda suke da hijabi. Barin ma yanzu yau, juma'a ko gobe asabar, ana buki, an daina saka hijabi. Nawa ne mace mai kamun kai da take sanya hijabi yanzu ta watsar da hijabinta na shari'a. an koma yayi tana fita na gaye irin yadda marasa kamun kai suke yi Allah madaukaki kuma ya mana kashedi akan irin wannan aiki na alheri da mutum zai kuma ya watsa wala takunu kallati naqabat gazlaha min ba'di quwwatin ankasa kada ku zamanto kaman matar da tayi tuka mai kyau kuma sannan daga karshe sai ta warware shi dan haka yan uwa wallahi mu ji tsoron Allah dangane da matanmu mu yi tsoron Allah dangane da ‘ya'yanmu mata, abin da ya sa muke ta nana ta wannan magana, wa'azi ba a daina shi. Kullum idan ana ga ɓarna tana faruwa cikin jama'a to za a yi ta nanatawa ne, a yi ta nanatawa, wala Allah sai ya shiga, kunnan wanda Allah ya nufe shi da rabo sai ya gyara. Liyahya man hayya an bayyana, liyahlika man halaka an bayyana. wanda zai halaka ya halaka ba wai dan ba a gaya masa ba shi ya zaɓi halaka wanda kuma zai samu kyakkyawar rayuwa shi kuma sai samu maɗan farar da zai riƙe domin rayuwarsa ta kyau duniya da lahira lalle in uwa mu sani mushkilan mata wallahi mushkila ce babba shi yasa muke tanana ta magana a kayinta wanda baya kamata a yi watsi da ita a mata rukun sakainar kashi alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana inna duniya hulwatun khadira ita duniya kamar dan ice ne mai zaki kana kammalawa shikenan sai ka jefar da kwallon wa inna allaha mustakhlifakum fiha kuma Allah zai kauda ku ya kawo wasan ku fa yanzur kayfa ta'malun dan ya ga yaya za ku yi aiki in wasu sun tafi kakanin ku yanzu ba sa yanzu an kawo ku Allah yanzu ka samu wanda yake ɗan shekara hamsin wanda kakansa yana sai kaɗan. Allah ka san ɗan shekara hamsin yanzu kakansa na nan sai kaɗan in an samun ma. To kaga istikhlafi kenan. Waɗancan sun tafi da aikinsu, kuma kuma don aga me za ku yi. Amma fa ilimi daga ya zo daga manzon Allah an gadar muku. Shirayar musulunci an gadar muku ita, wa zai riko da ita a ɗan zaman da zai yi. kakanka dai ka san baya na wataƙila babanka ma baya na ka san kai ma inda suka tafi kai ma za ka wuce to ɗan zaman da za ka yi yaya za ka yi liyan zura kai fata amalu haka annabi ya ce don haka annabi sai ya ce mana fattaƙun duniya ku kiyayi duniya ku yi taka tsantsan da ita sai ya ce wattaƙun nisa ku yi taka tsantsan ku kiyayi lamarin mata me yasa annabi ya mana kashe game da lamarin mata yace fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa dan farkon fitinar da Allah ya jarabu banu isra'ila suka bauɗe akan hanya a kayan lamarin mata ne lamarin mata shi so mahalakar da banu isra'ila har sai kai munzalin da Allah ya tsine musu akan harshen annabawa da yawa shi yasa annabi baya san haka ta samu al'ummarsa ku yi kaffa kaffa da lamarin mata kar ku bar ragama a hannunsu kuma a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytanin wa tudbiru fi surati shaytan ita mace in tana tahowa a siffar shaytan take zuwa in ta bada baya ma a siffar shaytan take zuwa ai malamai sai suka ce abinda ake nufi duk lokacin da mace ta dumfaro mutane suna zaune in dai suka daga kai suka kura mata ido suna kallanta to ku lallai shaytan zai kawata ta a wajensu za su ganta kyakkyawa ce tana da shaf tana da kaza tana da kaza kowa akwai abin da zai gani a appreciating ko da ko ba haka bane shedan zai kawata ta idan mutane inda sun kura mata ido a dalilin haka sai shedan ya jefa sha'awarta a cikin zuciyarsu wanda wannan shine zai iya kaiwa tsani ne da zake kuma zuwa ga fitina shi saka wani malami mai hikima sai ce kullul hawadithi mabda'uha minan nazar duk abin da kaga ya faru na alfasha da za a yi na zina mafarin zina ya ce kallo ne daga kallo yake farawa duk zinar da aka yi ta daga kallo mafarin ta yake farawa kalla ake yi sai ya kalle ta sai ta kalle shi wa mu'azzamun narin min mustasgar sharari kana ga kallon ba komai bane ai kyastu shi yake ta da gobara sai ce kyastu ai shi yake ta da gobara karka raina kallon in an ce kiyaye kiyaye kam nazaratin fatakat fi qalbi sahibiha fatka sihami bila qausin wala watar nawa ne kallon da mutum zai yi amma sai ta kekketa masa zuciyarsa keta wadda kuma babu baka babu kwari babu kibiya ba har ba aka yi da wata kibiya ba amma kuma kallon kawai ya kekketa masa zuciya yace wal mar'u ma dama za ainin yuqallibuha fi a'yunil ghayri mawqufun 'ala al khatar matukan mutum ya kasance kullum zai dinga zuba idanu a matan kawai to ko tarin zai fada cikin hatsari kaga mace kawai ta fito da tabaruji sai ka zuba mata idanu kana kallanta a bawa rabu a bawa ido rabansa sai ya kura mata ido wasu masu izgili ma za su kalle ta tun daga nan har suna waiwaya su ce ai kallo ɗaya aka ce wasu suna yin haka masu izgili a addinin Allah to malam yace yasuru muqalatahu ma barwa muhjatahu abinda ya dadada ma idanun nasa shine kuma zai cutar da ruhinsa a nan duniya da kuma a kabarinsa da kuma a kiyama idansa ya ji dadi amma sababin da ya ji dadi da idanun nasa shine kuma zai cutar da shi a kabarinsa shi zai sabbaba masa azabar Allah a kiyama to sai ce la marhaban bi sururin hada bi dhahari ba ma maraba da farin cikin da a ƙarshe zai kawo mana cutarwa duk wani daɗi ko yaya yake in dai a ƙarshe zai kawo maka azabar Allah ba ma maraba da irin don haka yan uwa musulmi muna cikin wani zamani ne wanda hadari ya yawaita hadari ya yawaita a cikin sa sabubban da za su iya kawowa fitina a cikin al'umma ta yawaita saboda kawar duniya da Allah subhanahu wataala yanzu ya bamu da kuma yadda muke saduwa da duniyar waje da baka san ko ina ba makka kawai da ina an dawo sai zai ganta a kallo kallo kace ga wajen shan nono kace ga nan arfa wannan ya kalla har kudi ake biya da kallo kallo sai kuma abin da alhaji zai gaya muku tsakanin ƙarya da gaskiya ya ba ku labari baka san komai ba baka san ko ina ba amma yanzu ko a hannunka kana zo ke kaɗai zaka kewaye duniya gaba ɗaya zaka sadu da duk irin nau'o'in jama'ar da yake son saduwa da su da wanda kai niyya da wanda baka yi niyya ba inda ka buɗe zaka haɗu da su ko malam mai wa'azi kake son gani za a bujiro maka da wata fitinar a cikin wayarka to kaga ashe yanzu muna cikin wani irin hatsari wanda taka tsantsan din mu ya kamata ya yawaita in dai muna son mu tsira da addinin mu muna son mu tsira daga wutar Allah to muna cikin irin wannan zamani yan uwa da kuma irin wannan shabakatul internet wannan intanet nan da muke tare da shi wanda ne bayaninsa yanzu ga kuma waɗansu tashoshi har ilo da aka sanya mana su ma kala-kala wanda suke sanya wa mutane nishaɗi amma kuma waɗanda suke son rusa wa mutane addininsu da ɗabi'unsu suka kafa ta mafi haɗarin mu a wajen ma'ana arewa babu kamar arewa tuntuku kuma wallahi ɓarnar da take wallahi billahi babu kafara a kaina watsar da hijabi da mata suka yi akwai gudunmawar arewacin tuko don a nan za ka ga shaidanun mata suna nuna karairaya suna nuna abin da suka yi niyya suna sassaka babu gyale babu waye wai don izgili sun kira kansu yau masu faɗakarwa a amerika fa aka yi tashar har yanzu kuma daga amerika yake transmission kuma mallakar wasu ne a Amerika yanzu kuma aka sayar da ita a wani babban arne a ƙasar nan mai gaba da addinin musulunci shi yake mallakar 70% ɗinta ba zan faɗi sunansa ba da yake bincika har yanzu transmission ɗinta daga Amerika yake a can ake tsara komai nata duk abin da ka sani a can ake yi Allahumma illa kalilan a ɓata wa mutane fikira algazwal fikri ake so a mana psychological warfare a ɓata mana tunaninmu yara da yawa yanzu ba su da tunani irin na wanda suke sama da su mu na gaba da mu suna ga akwai gazawa a wajenmu mu muna ga na ƙasanmu akwai gazawa to yanzu kai ma da kake ganin ɗan shekara talatin mu muna ganin ka ba kama san ina ka dosa ba illa kalilan to yanzu yaran da suke ƙanana su kuma ba su ma da irin fikirar da kake da ita to kaga sun shari jama'a sun tafi da shi kullum mata da yara ƙanana suna gaban arewacin tuko suna kallon arewacin tuko psychologically psychologically akwai abin da kake koyansa daga ganinsa kawai wallahi gani kawai za ka sai koya akwai abin da yake ba ka yi niyan koyansa ba kuma za ka koya zai tasira cikin subconscious ɗinka sannan kuma akwai gazawa da yawa da wajen iyaye kullum ana faɗa amma iyaye ba sa damuwa ba abin da ya dame su zaka iya ganin mutum mai kokari a hidimar addini amma kuma yana da sakaci a kayan tarbiyya wallahi tabarruji na ƴaƴansa da matansa wannan janibin an bar su don haka abu ne mai sauki a yanzu kaga yarinya budurwa ta fita daga cikin gidan iyayenta amma babu wanda kuma ta fita babu lullubi amma ba wanda zai tambaye ta ina zaki je ba wanda zai tambaye ta ina zaki je da yawa ƴan mata haka suke da haka za su yi 3 in 1 da magariba zaka gansu suna tafiya sun je can sun je can zaka gan sun fita ya tabaruji ta bayyana mafi yawancin jikinta wuyanta da gefen nonanta duk ya bayyana a irin kayan da ta yi kuma ta fito daga gidansu ba wanda zai ce komi za ka ga irin wannan ‘yan wata suna kai kawo a kan tituna a kowaɗinsu points a garin nan waɗanda a cikin dare za ka ga irin wannan ‘yan matan suna ta kai kawo daga gidajen iyayensu kuma suka fito babu kuma wani wanda ya tambaye su wani lokaci ko da a anguwa ce yarinya ta fito babu cikin tabaruji da daddare za a ce budurwa ce za ta iya tsayawa da kowa wani mai wucewa a kan hanya za ta rakube da shi a wani waje ina ta je ina aka je ga kuma waya za a iya making appointment don lokacin da ake so iyaye ba sa ba da close watch ma 'ya'yansu wanda waɗannan ababe duka sabubba ne da suke kewa zuwa ga fitina sabubba ne wanda suke kewa zuwa ga hatsari mai girma annabi ku sallallahu alaihi wasallam ya mana kashedi ma khala rajulun bi imra'atin illa kana ash-shaytanu thalithuhuma mutum ba zai taba kebewa da shi da matar da ba muharramarsa ba sai shaytan shi ne na uku inda mutum ya kebe da shi da matar da ba muharramarsa ba su biyu kawai to shaytan shi ne na uku zai kokarin ya sa wani abu a zuciyarta ko ya kokarin ya sa wani abu shi a cikin nasa zuciya don haka ƴan uwa musulmi fitinar tabaruji fitinar tabaruji ana ta nanata ta ne saboda ita ce shaidan da mataimakansa a cikin mutane suke amfani da ita wajen jefa fitina da fasadi da barna da alfasha a cikin al'umma ma dama mata suna yin tabarruji aka basu to shaidan ba zai gushe ba yana ta kai kawo a cikin al'umma sai ya dafa musu fitina don haka ne Allah subhanahu wata'ala ya ce kada a yi tabarruji domin a toshe ƙofa kafofin da za su kai zuwa ga aukawa cikin fitina Yan uwa musulmi lalle fa mu sani mace ba ta da wani abu da ta mallaka mafi girma sama da mutuncinta kunyar da take da shi kamun kan da take da shi mutuncin kanta a ce wani bai taba ta ba sai wanda ya halatta wani bai shafa ta ba sai wanda ya halatta a lokacin da mace wani ya taba ta ko da taba jikinta yayi bai ma sadu da ita na zina ba mutuncinta ya rabu shi ba ita ba iyayenta ma zai rika ganin su haka balle iyayenta duk lokacin da ɗanta ya zama wani abu matar da aka yi zina da ita za a rika kallanta shi wanda ya aikata zai rika kallon wannan ƴaƴan nata da wannan abu me ya kawo irin waɗannan abubuwa rashin tsarewa ta farkin da Allah ta'ala ce a tsare don haka tsarewa da mace za ta yi a kayan wannan al'amari nata na mutuncinta ta tsare kanta kamar yadda shari'a take al'umma su taimaka mata iyayenta su taimaka mata ta tsare al'ummarta to lallai wannan shine abin da zai sanya ta yi daraja ta yi kima a nan duniya ta yi kima a wajen ubangijinta don haka mu sani sanya hijabi kamewa mutunci ba maslahar mata ce kawai ba ba maslahar gidansu ne kawai ba ba ta tsaya a maslaha ta al'umma kawai ba maslaha ce wanda ta shafi farko da ƙarshe don haka wajibi ne mace ta zamanto mai kamewa kai mai karewa darajarta domin mu sani tabaruji shine abin da yake zamantowa wasila ta farko da zai iya kaiwa barna yana ragewa mutunci kuma yana kaiwa al'umma ta rushe baki daya Allah subhanahu wata'ala ayan nan babbar aya da ya umarni ga annabi ya fara da gidansa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi qul li azwajika ka fada wa matanka wa banatika da ƴaƴanka mata wa nisa'il mu'minina da sauran matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihin su kai kasa da lullubunsu zalika adina an yu'rafna wannan shine yafi kusa a gane masu mutunci ne su masu kamun kai ne ko daga wanda zai mu'amala da su fala yu'dhina yadda ba za a cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur rahim amma wanda da ya aikata yanzu ya dawo Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kyautata mana al'umma Allah ubangiji ya tsere mana da mutuncin mai tsere mana da imanin mu Allah ubangiji ya ba mu iko na saukewa nauyin da yake wuyayen mu umu ila salatikum yarhamukum